خذ أحدنا مكانه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwar mu da ku a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah. Allah muna mawafaka. Yau muna subdu uku ga wata na zulƙada hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da bakwai ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara shidda ne ko? to shidda ga watan bakwai shekarar dubu biyu sha tara shi wannan kai kuskure ma kowa san shi a takaice yan uwa kamar da aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka amma lamba ta airtel mai lamba 96 99 01 62 kenan 96 99 01 62 sai lamba ta move mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu kenan katurban kators turande sankan karande allah muna mafaka ismin na man lauli بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko abin da ke tambaya ce bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku shine yana cewa wai idan mutum zai allah kaddara zai je aikin hajji to wai bayyayin aski shine tambaye shi
to abin da yake da mas'ala ta alhaji shi alhaji abin da ake mai magana hana shi aski lokacin da ya shiga harami lokacin da ya harama ta aikin haji ko umara kenan a wannan lokacin da yake cikin harami ba a kula a wani wata ne a wani lokaci ne inda ya kai labbaka lamu umratan wala baka lahum hajjan ko hajjan umratan inda kai niyya wannan lokaci ne aka hana ka yin aski ko yanke hurci har sai radda ka sabke harami shi kuma kenan mai aikin haji balle mai tamattu'i yana sabke harami kala biyu yana sabke harami lokacin da ya kare umara ya hudda harami ya koma kamar yana garinsu haka lokacin da aka je arfa aka zo muzdalifa aka zo mina aka yi jiwa ya zo ya yi tawafi na ifada wannan shi ma ya sabke harami gaba daya bayan wannan bai cikin kangi to amma akwai mas'alar wata da ake magana watan zulhijja akwai nassan hadisi ya tabbata idan watan zulhijja ya tsaya to ku kame annabi sallallahu alaihi ya ce ku kame harce da gashi kenan wannan ana magana da mu na nan wanda yake cikin aikin haji shi kuma ko da a watan zulhijja idan ya yi umara ba abin da zai hana ya yi aski iya cikin ma aikin hajin shi iya cikin wajibai na haji ma kenan mai aikin haji kurin bai cikin hana aski ko yanke harshe sai lokacin da yake cikin harami ne kurin daga ya aji harami yana iya yi amma mas'alar watan zulhijja ita kuma wanda yake nan kuma iya niyya ya layya shine aka ce idan watan zulhijja ya kama ya kame taba harce ko gashin shi kai ya taba su amma wanda yake cikin aikin haji ko a watan zulhijja ya yi umara dole ya aski ina fata an gane bayanin wallawa ala
Na'am, to sai wata bayar Allah ita ma take da tambaya kamar haka. Ta ce wai mace in za ta yi layya sai ta ba mijinta tukwana, ta ba mijinta tukwana ta yi ko ko a kawai kai tsaye ta yi.
shi ɗan uwa masala ta layya haka ake hudi ma ba gaskiya ba ne ba ɗorawa ma- mata ba ta wa miji layya he dai shi yawa mata shi babu inda aka ɗorawa mace ta wai he ta wa miji layya a a miji shi ne dai zai wa mace ƙa'ida a halin da babu wannan kuma darura ce tana iya yin tana da hali ta yi laye kuma shi ma ba cewa ba ta tabbin gida ce kadai a ta yi laye ta gidansu gaba daya rago guda na iya fami guda haka ake in mai hali ce ita yar kasuwa ce mai kuɗi ce wani abu dai ma'aikaci ya ce tana sa rago guda na famin su ne gaba daya ha iya ta hamujin haɗiyansu ma amma ba inda shari'a ta ɗorawa wa mace ba ta zuwa aikin eh, mana ba ta ba ta layya sai ta wa mijinta ba haka bane
Na'am. To sai wani shi ma yake da tambaya cewa kamar mai janaba yana yin alwala don yin alwala ta sallah.
Eh, mai janaba Mm,
ina yin Alwala ta a sallah.
takaice maganar mai janaba wai yana iya arwala ya yi sallah ka misali ana gaugawa lokaci kai huta yan uwa shi mai janaba ko da ya shiga halin darura na rashin taɓa ruwa ko a ce ma ba ba ruwan da yawa da janaba ba arwala yan uwa ku gane ba arwala da janaba sai dai a yi taimama an har darura ta kame janaba ta rashin ruwa ta rashin taɓa ruwa to ba arwala ba zai yi da sama a sai dai ya taimama ya sallah na wata a gane mai janaba bai arwala ba arwala ba ce ba bai arwala ta yi sallah illa akwai arwala da mai janaba yake ta barci kurin ko ta cin abinci shi ne arwala ta mai janaba ya yi arwala sunna ce amma ba da wani arwalai za ta iya yin sallah ko ta iya yin cin abinci a ta iya kai ibada kurin arwala ce ta musamman dan a kwanta a yi barci ko a ci abinci amma ba arwala a yi sallah da janaba sai dai a yi taimama in ta kama a yi sallah ina wata a gani Na'am, to sai wani shi ma wani bawan Allah yake da tambaya cewa kamar haka. Ya ce mutum biyu haka sa iya yin eh, tarayyar kuɗi su sayi abin layya?
To, eh, shi yan uwa mas'ala ta layya ba matsala ba ce a sai layya amma ba a sai rago ba ko tumkiya ko akuya ko ɗan akuya. A'a, an ba da dama raƙumi ko saniya. Misali, ku diba wani sa ta karkare ko saniya. ku go- ku takwas takwas kai mutum bakwai mutum bakwai Na'am.
suna iya tarayya sai saniya mu bakwai kuma kowa lai misali ka kaji ka 20 ka 20 ko 30 mu sai saniya ta kirki kuma kowa iya matsayin yayi layya kamar wanda yanka rago shi ɗaya misali wannan an bada dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan goma raƙumi har mutum goma annabi ya bada ya ba sahabbai wannan damar kenan ana tarayya ta layya amma ta babbar dabba ta saniya ko ta raƙumi amma ba a tarayya ta rago ko tumkiya ko akuya ko dan akuya ba a yi wannan shine kenan ana tarayya layya kuma bari mu yi balle misali raguna sun yi tsada kuna dan halin ko aya so ya layya a gidan shi amma ku dama ku hada kuɗi ku takwas ku bakwai misali ku bakwai ku sayi rago ku bakwai eh adam ba- bakin mutum bakwai ne saniya ba raƙumi na ga mutum goma yanzu Mm.
Na'am, to sai wani shi ma yake da tambaya. Yana cewa mutum ya iya ɗaukan bashi ya ta yi maka ta yi haji
yan uwa mas'alar haji mas'ala ce ta minista ilai sabil wanda ya sami iko Allah ce istata a kin wannan a ciki kenan akwai hali na dukiya da lahiya da komi hanyar lahiya gari lafiya ga ca kenan wanda ba shi da halin zuwa aikin haji ba ɗora mashi ba ci ba shi ji haji amma amma duk da ba a ɗora mai ba wajibi ne ya ta yi haji in ya ci bashi ya ciyo bashin shi ya je haji haji ta yi balle bashin da kasan za ka iya biya kana da halin biya tattara kuɗin ne aiki misali ma'aikaci wanda salari ne a wata yake ɗaukan kuɗi iya ga iya da wahala ya iya ajiye kuɗin wannan haisu taru irin da ake misali masu adasha maka masu kuɗi irin wannan da ba lahi bane ba kenan a baka ka ɗauki bashin ko da ke haɗa kuɗi mu haɗa kuɗi mu ka za mu ba wa wani shi ma wannan taimakon ba laifi ba ne ba duk da bashi ne ba wajibi wani ba ka je amma hanya ce ta sauƙaƙa wa wanda bai da halin tara kuɗin ya je haji kinan dai ala kullu hali yan uwa idan aka yi bashi aka je haji aka yi haji haji ta yi kura na ya fata Allah amsa amin ya rabi ɗan to sai wani shi ma ke da tambaya cewa wai kamar idan mutum yana arewaci- kam- arewacin makka ko kuma gusancin makka wai idan za a binne gawa wai gabas za a kalla da ita ko ko a yaya ne huskar gawa za ta ta kalla
kai nan dai lamba biyu aka bada wa za a kira kanta amma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 0 an soixante-deux ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 a maganar wanda yake arewacin makka ko gusancin makka ko gabascin makka mako shi ma gabas za a za a- gawa za ta kalla ai in ka diba cikin magana ta binne gawa ta ake ta huskanci alƙibla kenan da ko ina kake alƙibla za ka huskanta kuma a ɓangaren ana ajiye mamaci a ɓangaren dama alƙibla kuma za a ajiye shi a ɓangaren dama iya ce alƙibla ce amma a ajiye shi ɓangaren hagu kaga nan kai zai sauya yanzu misali tun da yake alƙibla ake kallo kuma a ajiye mutum ɓangaren dama shine ake ce mu a nan sai a kalli gabas mutum ya kalli gabas kuma kanshi a gusu kana misali madina madina kanta misali madina tana adocin makka Mad- daga madina in za a binne mutum a baƙi kwantan madina za a mutum zai huskanto ya kalli gusu gusu mu zai kalla kuma kanshi a yamma a yamma kanshi ma gaba ɗaya yake kanshi a yamma iya kallon gusun idan daga gusun tun baka irin misali irin wajen yaman misali wajen yaman misali su kuma daga can za a kallo arewa kai a gabas yan wadda abin haka yake kullum din da kake mamacinka zai kalli alƙibla kuma iya ɓangaren zai za a je shi a ɓangaren haƙarƙarin shi na dama wannan shine kuma shi samu a nan ake ajiye mutum ya kalli a gabas kuma haƙarƙarin shi na dama a ƙasa Allah cika mun da imani ci gaba
wala wannan yake tambayar cewa wai wai kaya eh, eh, to haihi wanda mani ya taba wai ana sallah da su ko an wanki to eh, musa maganar masa'alar mani najasa ne ba najasa ba ne masa'ala ce wadda malamai magabata suna da saɓani kanta duk da a fikin malikiya ne suke ɗaukan shi najasa mani abinda ba saɓani kan shi najasa mazi shine najasa ƙarara take an ba ra'ayi ba ne amma mani akwai ganin babu nasi ƙarara irin misali ruwa a cikin sai musulun aisha take ba labarin cewa nan sallar sallam yadda mani yake a cikin shi a cikin kayan shi in ya bushe ko ya yi kankare ba ya wanke ba kaji wannan ja kenan inda yanzu misali inda iya matsayin najasa dole sai an wanke haka akwai irin su abdullahi bin abbas sa'ad bin abi waqas cikin sahabbai dai wanda suka yi bayani kan cewa kurin mani matsayin majina ce kazamta ce da baka bar ta ba jikinka ka kankare ko ka wanke shi amma ba mai ɗaukar najasa irin ta wutsari ko mazi wannan shi ne kuma ka diba matsayin ɗan adam wanda Allah ya tabbatar cewa wani ƙarƙar karamna bani adam ba mun nan filbar wani Allah ya karama ɗan adam kaga dangana ayo halitta ɗan adam daga kazamta najasa irin da aka halarci buzuzu ko sauran dabbobi gaskiya akwai abu to daman dai gaskiya magana magana bin alakar sahabbai ba magana mazhaba ba wannan sahabban sun tabbatar cewa ba najasa bane ba kuma aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda yake yi da shi kuma san karin bayani in almajiri ne kawai zai ce a mu mun taba ji ba to da mun tuna baka kuma kadan baka ba ka ka gani wanda yake almajiri ne ya san ganin masalolin ya diba da tayin irin misali irin sunan al-autar irin su subul salam shan bulugh maram zai ga irin su cikin tawdil akam shan bulugh zai ga hujjoji da maganganun malamai magabata da sahabbai da malamai magabata suka tabbatar da cewa ba najasa bane na maka ga cikuran mali ya ce ba kan kawala a ba dai ba ce ba abin yana alaka da sahabbai a ji adiba da kyau kenan iya taka kenan akan haka kenan sallah cikin kayan sallah ta yi illa abin da ya yi a wanki in misali baka yi ba sallah da jasa a cikin na misali da majina nan ta tsake ko to shi ma dai abin da ya yi a wankin shi ya yi amma wanda ya riga sallah a ciki ba a cewa sallah ba ta yi ba wallahu a'lam sallah shi ta yi kuna ta gaci na'am malam sai wani yake tambaya game da yace ladani ne wajen kiran sallar tashi kamar bayin daidai yadda suna ta ta karantas to wai ka iya bin shi abinda ya waɗi kai ma ka ringa waɗi inda an ce idan kiran sallah yana kiran a ce sallah a kai ka hudu abin da ya hudu idan shi ladan ya kuskure kai he kai daidai misali masu ce Allahu akbar subhanallah kai ka ce Allahu akbar in ya ce a shahadu Allah ila kaga kamar shakka yake ba zai tabbata ba kai ka ce a shahadu kullum kakkai kakkai kaman an ta fam ka kuma su cewa a shahadu ashahadu Allah kenan shin na shaida kamar shi ya saka ma hada bai tabbata ba ashahadu da Allah akbar ko bar wanda ce Allah akbar wanda ga abin da gashin da yan wanda kowa san inda kiran sallah ka shan wahala gaskiya wajen dewa da cikin ladanai duk da yan kiran sallah abu ne mai muhimmancin gaske mai lada wani ba babu baban za ga an yi baban fadalar limanci amma za ga baban fadalar ladanci wanda annabi ya ce gobe kiyama suna cikin masu dogon wuya gobe ce duk wanda ya kiran sallah duk abin da ya ji Allah zai baka lada gwalgwadon abin da sautin ka ya kai na duk abin da yake icce ni dutse in me zai ma shaida in wa a tsaya a yi kokarin kyautata wannan kiran sallah don samun ladan da yake ciki na haka a takaice dai in ladanin mai kuskure ne kai kai daidai kin kuma da dama ka iya gaya mishi babin zai biyo baya na matsala zai iya yarda ka samu kamar nasiha yi kokarin gyara ko ka in ka sani ka gyara mishi la'ala shi na'am tambayar shi ta biyu a game da iqama yace iqama ma abinda ladan ya faɗi haka za ka faɗi
to eh, maganar iqama fahimta ta wasu malamai ganin ana da ta bayan kun azanin salatu tsakanin kiran sallah biyu ana lafazin azan da ya zo ma iqama sana ga shi ma za a faɗi amma a gaskiyar magana nassin ya zo karara akan idza sami'tum mu'adhdhin an kun ji mai kiran sallah to karkashin wannan tawilin dokan iqama da adhan yasa wasu ke cewa shi ma za a faɗi muna ga cikin malaman hadisi na wannan zamani kamar Ali ibn al-Halabi al-Athari ya ga cewa gaskiyar magana ba ta madogara wadda za a ce a kwaikwayi mai tada iqama yanda ake wa mai kiran sallah shi haka gaskiya ta ba mu dogara ta ba wata hujja ka abu wallahu a'lam Na'am. to sai wani bawan Allah shi kuma yake tambaya cewa kamar gidan shi ban ɗakin gidan nashi kamar iya da kumci wai ya iya yin alwala a ban ɗaki
an wa magana a rawalla a ban ɗaki daga cikin cikin suna na sai da sabiq ya kawo masalar inda ake magana hana arwalla a banɗaki ana magana irin banɗaki ta da wanda yanzu ba da ba yanzu ma a karkara a wasu wurare za ka ga inda ake wutsari ruwan a nan yake ba inda yake zuwa an za ka yi wutsarin ka wurin yake taruwa ka zo kuma a wannan wurin da ka yi wutsari kuma ka yi arwalla shi ake magana a can da ya ce amma irin banɗaki ta zamani wanda an yi wutsarin an zuba ruwa ya tafi na an kusa kuma wata banɗakin ta zamani ta fi ɗakin wani banɗaki ce amma ta fi ɗakin talaka in take furfur a gyare ta kamshi da komi ta kina a takaice ce idan banɗaki akwai tiyo wanda idan an yi tsari za a zuba ta yin ta yanzu ya ce babu lahidan karo la'auran wallawa ala na'am to sai wani shi kuma yake da tambaya kamar haka cewa waya ne hukuncin yankan mace kuma tambayar ta biyu akan maganar lokacin da take yanka an dabbar ta kaucewa alƙibla wai a ci ko kuya ne hukuncin in ba ta ba dai ba ta kalli alƙibla ba wajen yanka to masalar yankan mace wani iya cikin al'adunmu na nan kurin mata komi bisu ciki kuma da tsoro daga kaza kurin yadda ta mutu a gida ya nemo wani yaro ɗanta ko jikanta ma ko da ban kaji ana ban malam ina alara maki a ba shi yanka kaza biyar kuma ko kai bai gani alara ma ya iya yankan amma ba Allah ya ce kuma haka suke a tabin ana neman ana neman alara mumi a unguwa su yanka ko yankan kaji yanka alara ma yan wa gaskiyar magana harkar yanka mace za ta iya yanka namiji zai iya yanka matuƙa an yi bismillah an yanka an kalla a ƙibla za a ci aikace wata baiwar Allah ita dabba ma yankan ma ba da bukate ba tana kiwo dabba ta ta faɗo a nuri aka mata illa sai ta ga katta mutu ya ta samu dutse mai kai ta yi wuka da shi manzana ya ta mata a ci kaga nan ba magana ba ta take ake matsala nan magana yankan mace a abin da aka yanka kindin iya na bai duk abin da yake ma'ana harar dam wasu kasimin da fakul da ci duk abin da ya zuba jini kuma aka yi bismillah ci a nan kenan a wannan ruwa na ta imam bukari kawo na ruwa kenan a takaice mayankan mace halaka ne yana namiji zai bismillah a ci yanka haka mace za ta yi bismillah a ci yanka uwa ko da baki yanka dabba babba sayan ya ko rago el kaza kin kai alarma kamanta ko kaza ko dage kuna yanka kullun ki yaran ki kuna dage miji kun ki yanka kun ki bismillah kun ki yanka maganar alqibla a karkace kuskuren barin alqibla bai bata yanka eh dangam kai amma ya cikin sunna yanka a kalla alƙibla kuskuren bana alƙibla bai bata yanka wallahu alam
to mala wannan mai tambaya yake cewa wai me ake karantawa a wutiri
to in ka ce wutiri da abu mara yakan yi in ka ce uku ɗaya wutiri ce uku wutiri ce biyar wutiri ne bakwai wutiri ne tara wutiri ne hama sha ɗaya duka dai abin da ya wutiri amfiyar abin da yake mara in ana ne raka ɗaya da ke a mutanen mu a nan mutane ɗauka suke a jahilce kurin sallar dare kurin shafa'i ce da wuturi mu suke zai wani dare kurin raka uku ce kurin ake sallar dare a yi shafa'i a yi wuturi shi kuma abin da yake ba haka ba masu alamar manuhun maganar a nan sanar iya ce salatu dare masana masana maganar bibi ce kenan wannan biyu ke yin a sallama biyu a sallama to yadda aisha take ba labari wannan da ya ce biyu aikace ya kayyade aisha ta ce kai annabi sallallahu a ramadan ko wani ramadan bai karawa akan raka a sha ɗaya kenan bibi yake in yi raka a takwas a raka'o'i uku na ƙarshe ne a ta farkonsu a karanta suratul a'la sabbih kenan raka ta biyu a karanta qul ya al-kafirun a yi sallama kuma a tashi a kawo raka ta ƙarshe mai mutar wutar a yau ta ƙarshen a kawo qul fatiha da kulhuwar lawo a nan wani lokaci kan wani lokaci ka tsaya bakin kulhuwar lawo wani lokaci kan ƙara kulhuwar zai wannan shi ne kenan idan ana nihin wuturi da ka ƙarshe annabi iya karanta kulhuwar lawo da kulhuwar zai kulhuwar zai birbil fal kulhuwar zai birbil nas wannan su ake karanta a raka ta ƙarshe haka annabi halitta kana iya wuturi tun daga raka ɗaya ya ce raka uku raka bakwai duka na iya annabi ya kowanne kina haka yana wanda mutum ya zaɓa amma dai in uku ce za a yi a ta farkonsu a karanta suratul ala bayan fatiha ta biyu uli a kafirun bayan fatiha an haka salama kuma a kawo fatiha da kulhuwar lahu annabi lokacin kan tsaya bakin kullu wani lokacin kuma kan ƙara kullu zai kina ma karanta fatiha da kullu lahu ko a ƙara fatiha da kullu lahu da kullu zai ina wata an gane wallahu a'lam na'am malam wannan yake tambaya cewa kamar da azumi ne sai ya mance ya ci abinci to sai wasu mutane suka ce mishi wai ya rama daya kuma shine ke tambaya wai ya ne hukunci to da mantuwa ne an uwa mas'ala ta mantuwa a cikin addini tana da wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya ce inna la rafa'na ummati khata'un nisyan mustaqirru alayhi Allah dauke ma al'ummata kuskure da mantuwa da abin da aka tilasa ka kai ko da kalmar kawurci ce ko kalmar kawurci kai Allah shi lamun kula kalbu mutum bil iman ko kawurci aka sa kai da duk da ƙarfi Allah bai kama kanshi ke wani abin da kenan kuskure Allah bai kama mutum da kuskure ruwa bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa man nasiya ho sa'imun fa akala aw sharib fa inna ta'amuhu Allah wasqahu wanda ya azumi ya mance ya ci ko sha in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ji manzan Allah sallama na ta ana ji da kyau ba bane wani ra'ayi ko fi'in malami manzan Allah yawan kuma ruwa ingantatta mai ingancin ruwaya cikin hadisi abin da ce bukhari ka kuma musulmi ka yace idan mutum ya mance iya azumi ya ci ko sha Allah ne ci yadda shi ya shayar da shi ya cika azumin shi kuran wannan ruwaya hatta a fiƙin malikiya an san da ita illa mai suke cewa wanda karanci risala ta ibn abi zaid rahimahullah ya kama magana cewa wannan magana in a nafila ce shi anan ya yarda in nafila ce ya ce anan ba magana ramuwa in dai da- in dai da mantuwa ne mai wannan littafin na masaluku dilala sharhin iz- wannan risala malami ne maliki kuma ya yi sharhin risala da ya zo wannan wuri na maganar in nafila ce shi ne ba a ramuwa an faralla ce za a rama sai wani malamin kita ni ce ni bin san ba wata madogara ta imam malik wadda za a dogara da ita akan wannan hukumci a bambanta nafila da farilla haka malamin wadi ka samu salakar dalala cewa duk ɗaya ne da farilla da nafila in dai mantuwa ce ci duk ɗaya ne ya kawo wani ayoyin da na ambata muku da wani hadisai da dama har ya kawo ta ruwaya ta wanda ya ci da mantuwa ko ya sha falaka da alayhi za ka fara babu rama ba ka fara kararai hudi kuma cewa mana sai aka cewa fi ramadan ma ya kawo ruwaya ta shi misali ta wanda ya mance shi ya ce a cikin ramadan ba rama ba kafara in wa akan haka wannan hujjoji dalilai kuma littafi da malikiya masu bin masu adalci kan maganar kina magana mahi ƙarfi in dai da mantuwa ka ce shi Allah ya san mantuwa kawai zai ce a wani zaɓen musa mutane suka mantuwa da gangam ai Allah ya san mantuwa ƙarya Allah za a zaɓa zara in dai tsakani ga Allah ɗan uwa ɗan uwa mancewa ce kai ka sha abin sha ko ka ci wata sanwa kurmin zala ce Allah ne ba kado ya baka kun ce da kai kurin kurin kado na Allah baka kurin shikenan ka rike bakinka azumin ga lahi shilau ba wata ramuwa haka manzon da Allah ya koyi hudi sallallahu alaihi wasallam
na'am to sai wani yake tambaya cewa kamar a cikin a cikin azumi an zo ana tarawih shi kuma bai yi isha'i ba sai aka yi raka a hudu da shi ba a yi wa sallama wai shi da niyyar isha su kuma su- tarawih ce suke wai sallar shi ta yi koko in ya samu raka a sallar shi ta yi ganin babu sharaɗi don akan mazhaba ta malikiya suna kawo sharaɗin sallar liman da mamu ta zamanto ɗaya amma nan fa'inta ta saba man nassin hadisi karara wanda a aikace a fatawance da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka nan yin hakan ya tabbatar da ana iya yi kuma bayan haka ga sahabbai misali ina ga akwai Anas bin Malik anas bin malik ya tabbatar da haka da yin hakan ya zo tarawihi da ibisu da niyyar isha su suna tarawihi ina ga wannan ne cikin malaman tabi'ai eh, imam naka'i irin su auza'i na ga suna ga magana cewa ma suna cewa kai kullum ala ne ta kowa kan ne shi a takaice dai idan kai sallah ka ta yi lahiyar talau ishar ka ta yi kunun allah sa allah karɓa kunun allah ba allah da na'am malam sai wani shi kuma yake tambaya kamar ana cikin sallah na hemance bai kashe salula ba sai take mishi kara ya ce wai ya iya lalubo ta ya kawo ta ya hudu ya kashe ta
da kyau ma ɗan uwa yadda salula take damun mutum ko mutane ana cikin sallah iya wani mancewa ce to yan wannan illa nasiha ta farko kai musulmi wanda kake shiga ɗakin Allah gida mai tsarki mai tsarki a duniya masajid masallaci ya kamata ka kaucewa sa ranna ƙaran na afel na kiran salularka ya zama tun music ce karsa in za ka kai kiɗi ya ɗakin Allah wuri mai girma a saman ƙasa ka kai kiɗi kana kuma kan akwai matsala shi kuma tabbas in dai kiɗi ya ƙasa loka tabbas wata ran ya ka kai kai yan gunguna ya ka kai makaɗa masallaci inda da rashin waje ka gaito makaɗa kai masallaci sai ka baiwa shi ma makaɗin bai je ba a masallaci zan kiɗi bai je wallahi to amma kai ka ɗauki ganguna ka kai masallaci a dinga bugawa faɗan wani kasa akwai matsala na ka ɗan uwa gaskiyar magana nasiha mai kyawu mutum da yake da salula kame da ƙaran kiranka sautin da ba kiɗi ba da farko ma wanda ko da ka ji misali irin gyaran titit misali titit ba na wani abu da yake bai ɗauka hankalin kun ba kiɗi ba ne ba in ka sa wannan ko da ka mance bai damunka da yawa ko ya damu wani da a ce kiɗi ne domin kiɗi ne kahin ma kashe wani shi kamar hauka gaskiya bangare bisa ban bisa ban gagaran ka wuce gana ka kenan abin da yake maka ka sa karan da bai damu ba kiɗi bane kuma bai damu mutane wannan shine sai a farko to in ma menene dai a takaice ka shiga sallah ka san lokaci mutum yakan yi kwaɗan samun jam'i sai mance sai shiga sallah da sallah tana sallah tana ƙara wani lokaci wani shi shi ke in ya kashe taula ya lai in wani dole kullum muna muka tausayawa abokan rayuwa akwai wani zai zafi in ji karin salula zai zai kai wadda bakan magana ma ko ya hauka wallahi akwai wani da yawa mun ce wace ki kwaɗan wannan jami'in ya sa ya mance ya shiga sallah da salula bai kashe ba irin wannan kake nan an haka haka kin kai mai nasiha kai nasiha cikin nasiha cewa a yi haƙuri a bar kunna sallah kaza kaga bai sai kaga zaburar mutum da shi ma ba Allah kuskure ne aka samu da yawa kana to yan wannan shine dai abin yi a takaice yi taba salula ka huddo salula ka kashe bai da illa a sallar ka aiki kaɗan a sallah yan wa bai bata sallah da irin wannan aiki misali ana sallar sallar sallah yake ya zo da jikar shi mai suna umama umama jikar ce ɗaya zarabci ya zo da ita a ɗoki tana kuka inda yake tausaya ma yara ya zo da ita ya rungume kayan shi iya sallah tana hannun shi in ya gato in zai ruku sai aje ta in ya kare zai ta tsaye kuma ya rike kayan shi aiki ka go haka annabi sallallahu salama iya sallah an buga mai daki alƙibla ne ya da gaba ya tahiya ya tahi ya take ya take ya je bude ya komo tsayin da yake wannan shine hujjoji na irin wannan an aikuna bisu illa ga sallarka ya kasa hannunka a salularka ka ɗauko salula ka diba ka kashe ka sa aljihu shi ke na lahiya lau Allah ke ya gaba kuma ci gaba
sai mala wannan tambaya ke wai sutura ta gaban sallah ya ake yin ta
sutura ana jita a gaban liman ana so ta kai zira'i guda akalla ta kai zira'i guda misali ta raba metar kuma kana iya da katanga da gimciki da komi da abin zai hana ka dai amma abin ya kai zira'i guda shine aka yi sutura
to wannan ce iya so ya mai bayanin tahiyatul masajid ta bayan la'asar
duk lokacin da ka shigo masallaci ko da bayan la'asar ne za ka yi tahiyatul masajid kurin inda ake magana hani na hana sallah lokacin hudowa da haɗawa wannan tsakiya daidai wani shine kun balle mai haɗari hudowar rana na ya ce da haɗa wata lokacin da mushrikai ke masu ke bauta rana suke sujada take masu kimanta sujada kenan wannan amma dan ka zo ba ba asuba ka zama masallaci ka ka zamna sai kai sallah raka biyu ta taitul masjid
to wannan mai tambaya na gaba ke cewa wai ina hukuncin mai barin shafi'i da watiri
to mai asara ne ya khasara amma akwai ruwaya da ta shahara ita kuma tana matsala wajen inganci cewa wa mallam yutur falesa minna wanda bai ba wuturi bai tare da mu a wannan in ka ba akwai ruwaya ina ga cikin sunan abi dawud cikin alhaf sunan dai ta inganta wani yake cewa ai wuturi wajibi ne ma shi ɗaya cikin magabata ce ka saba abu muhammad ta yi ƙarya duk da ƙarya su a wajensa abin da ba haka ba yan uwa ta kaice wuturi sallah ce mai muhimmancin gaske mai lada wata rama Allah annabi ce Allah ya ƙara mana ƙari nan na nafilori na lada cewa yin wuturi shafa'i da wuturi iya da ladan gaske ga gama annabi zalla hatta abu laguro iya shi haka nan amma barin shi khasara ce amma babu laihi kaza a kama ka da laihi kaza in wannan salloli guda biyar su ne ya tabbata manzana sallar sallam ya ce su ne farilla kadai wanda idan ba ka yi ba za a maka ba a kansu amma wanda ba su ba illa khasara ta rishin yin wannan sallah amma ba cewa wannan cewa ne bai taɓa tare da ni wannan ruwaya ba ta inganta bangaren isnadi balle mu kawo hujja mu ture shi daga wannan al'umma
to malam wannan yake cewa wai ina magana da ake cewa wai kamar uwaye in suka hana wani armiwa ake cewa wai rabo rabo ya kashe mutum wai ya matsayin wannan magana take
to wannan magana shi abu ne aka ce a hannun Allah Allah subhanahu wata'ala in haikaddar abin ai ba sai ya kashe shi ba kun sa zai abin ko bai so sai a yi wani in haɗi na yake ya aikatarin wani ya yi rigima armi ya mutu a ce rabu ya kashe shi ta waye raban sai ka tambaya shi raban shi kashewa ne in wani dole iya cikin ababe na mantawa da ababe na kadara da kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya kaddara a yi wani arama dole za a yi amma kan samu katari wani ya inkarin arbi in Allah ya kaddara za a yi gaga ya mutu za a yi amma ba dan ba wai saboda Allah ba iya arama sai an kashe ka duka iya Allah iya abin da so amma dai a takaice shi armi yan uwa ba su wannan abin ya matsala ta uwaye kurin uwa ko uba sai ya kahe kurin masoya suna son juna ɗanka iya son wata babu wani aibu ɗaya na shari'a kurin kai ko ga wata da kake so ko kana son wani gida mai arziki ko mai wani matsayi nan kake so je ya ɗauko ɗiya inda ya ɗauko ba iri bane wani arziki kai basu da arziki ko ba kowa bane ba ka kyamaci gidan sai ka ce kurin baya ba ko ta wata uwa tana so ta gama shi da wata ƴar ko ta gorata sai ta kashe kurin ta tsanin saman da zai alma ko ta ce ba yi ba cikin yawan ba fitina da take cikin al'umma cikin rayuwa ta samari da 'yan mata irin gama waɗanda ba san juna ko hana masu san juna a hana su armi iyaka ɓanna cikin al'umma iya ɓata zamantakewa za ka hana ɗanka armu da yake so za gama shi da wadda kake so ka arma su in shekara za iya nan ita ba jin daɗin rayuwa shi ba jin daɗin rayuwa kowa a walice shi bai sake ta ba iya jin tsoronka ita kuma ta san abin da iya mata mu'amala mummunan mu'amala ita ma abu ne na gida sai a zamana a yi rikif kowa a walice ita a walice ba ta san shi ko shi bai san ta ina za a yi wata rayuwa za a yi wata irin ambin zai a cikin gida na nutsuwa na rayuwa ta ma'aurata idan ɗaya bai san ɗaya wallahi matsala ce mutane kansu ne a duhu matsala ce ba ƙarama ba ba so ba ne ba kake ma ɗanka ba so ba kake ma ɗiyarki ba ya kin gama ta da wani keke so da ba ta so ba saboda kake ma ɗiyarka ka gama da ba ta so ka rusa rayuwar ta wallahi dan ba ita ba wata rayuwa ta yanwa idan ya zama to mace a gidanta ba ta yi ba nishaɗi ta ji daɗi ta yi dariya ta more a ina za ta yi dariya ta more idan shi namiji a gidan shi bai nishaɗi ya dariya ya walwala ya yawo ta waje ai kaga ya gama yawo in wannan wallahi iya cikin aikin uwaye lalle haƙƙi ne na ɗaya ga uwan shi to amma wallahi ke uwa ko uba kuma ce ma'aihi ka gallaza ma ɗanka Allah ya ma ai wannan iya da haƙƙi akan kai ma Allah zai kama ka in shi haƙƙi ya maka biyayya to wallahi ka san akwai haƙƙi akan Allah kuma iya ganin ka ba ɗa ba dabba ka cuta wallahi Allah ya kama ka dabba ba mutum ba nan ba akan da girma ko akan matsayi ko dabba ka ka zalunce ta wallahi Allah ya saka mata muna jin ko da an ce danka ne ko shi kenan danka ne eh haƙƙi maka da wallahi idan ka wa danka zalunci Allah sai ya kama ka iya da haƙƙi shi ma akan ka yanda kake da haƙƙi akan shi kai ma akwai haƙi da Allah ma idan ka mai zalunci dan da yawa haka suke zalunta a ce ko na ce ni uba ne ko ni uwa ce dole in baka zan tsine ma albarka eh iya tsoro kake tsine mishi zai yi ki gallaza mishi rayuwa amma ki san ke ma Allah bai barin ki wani abu ne yan wake rayuwa ta yau tana nan abin ya yawa cikin al'umma bata ma al'umma mutane rayuwa gama masa so bata rayuwa ne ko da raushi ta bace Allah sa uwa ya sa gani na kace gaba
to malam wannan yake ce- eh, ko yaro ne ko yarinya ce suke cewa wai sallar magariba ce ta zo eh, ta yi raka'a biyu ta san ana yin tahiya sai ya mance da ya mance sai ya tashi da ya tashi sai ya komo zauna sai ya tahiya sai daga baya eh, ya gama mamashi ya ta ce mai a wai ya sake sallah ya ce haka ne a ba a jiza kurum sai ya sujada ba ka'ida in ka tashi yan wadu wanda ya mance zama na harko na sallah in ya miƙe in ya miƙe ta caka manzo Allah cika ka dawo ka ci gaba da sallah ka in ka kare sai ka yi sujada guda biyu kayan sallama wanda ka ce ba da salam to akan jahilci ko kuskure sai ka dawo ka sake dawo ka zamana ka yi ƙarin tsayuwa kenan yanzu ya kai sujada ba da salam bayan ka kare dan wannan ganin ne ya kamata ganin lokacin ya zo ƙarfi Allah kai mu gobe da sai insha Allah za mu ci goma ko bayan goma insha Allah masu gobe da sai duka masu bukatu na alkhairi duka da masu jarrabawa da sauran dai bukatu duka Allah ya biya bukatun na alkhairi gaba daya ya sa kuma alkhairi ne abin za mu samu ya kare mu duka shi ya kare mu imanin mu duk lokacin mu ya samu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ko a kalmar ke tiri da biyu ji a sai